أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين دعوة دعوة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصبريه وآله وصحبه وسلم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu nan fa hakunci godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin littafin riyadus salihin za mu tashi akan babi na ɗari uku da hamsin da shida wato babu nahayi an ida'atil mal fi gairi wujuhihi allati azna shar'u fiha wato wannan babi zai magana akan hani da musulunci yayi kada a ringa bata dukiya kada a ringa bata dukiya idan ba abinda musulunci yayi umarni a kashe dukiya akai ba wato dukiya ni'ima ce da Allah madaukakin sarki yake wa mutane shi yasa Allah madaukakin sarki idan ya ba mutum baya son ya zama ya bata ta wannan kuma ba cewa ake wa musulmi ya zama maruwaci ba cewa ake ba musulmi ya zama ayyukan da Allah madaukakin sarki ya dora masa da dukiya ya ƙi ba cewa ake musulmi ya zama matsoraci ba ya ringa tsoron talauci a musulmi ya yarda da Allah ya kashe dukiyarsa a inda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni na musulmi ya san cewa dukiya tana da ma'ana a wajen musulmi Allah maɗaukakin sarki yana ba musulmi dukiya ne don ya samu lahira don ya samu aljanna shi Allah madaukakin sarki ba yana bawa musulmi dukiya dan ya tara ya boye yayi ta tara account din shi zama sun yawa yaji yana nan da biliyan goma yana da miliyan kaza a kaza shikenan rana guda a tattara shi a zuba a kabari ya barwa magada to wannan ba shine manufar musulunci ba da bawa mutane dukiya Allah madaukakin sarki so yake wato dukiya ni'ima ce ta Allah rahama ce ta Allah musamman idan an neme ta ta halal idan mutum ya samu dukiya ta halal Allah ya sauƙaƙa masa hanyar shiga aljanna domin zai ayyuka na alheri masu yawa zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam sai da talakawa suka wato suka yi ba za a ce hasada ba suka yi wato suka yi sha'awan ina ma a ce su ma suna da dukiya kai har sai da suka yi mitin suka zo su kaɗai suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah zahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu ويتصدقون بفضول أموالهم أو ترواية ويحجون ويعتمرون duka suka kawo koke cewa ya rasulullah masu kuɗi ba sun kwashe lada suka ce ya rasulullah tare da su muke sallah tare da su muke azumi tare da su duk ayyuka da aka ce mu yi na ibada tare muke yi amma kuma su suna zuwa hajji mu ba ma zuwa su suna sadaka mu ba ma yi dan ba mu da shi suna zuwa umra ba ma zuwa wato wannan ya damu sahabbai shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to ai kuma Allah ya ba ku abin da za ku yi sadaka da shi ainan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da tasbihin da muke a sallah yace ku ringa subhanallahi 33 ku ringa alhamdulillah 33 ku ringa Allahu akbar 33 bayan kowace sallah ya ce za ku kamo su ana nan suka zo suna yi ana kuskus kuskus har abu ya fito fili kowa ma na yi sahabai kowa na yi masu kuɗi na yi talaka na yi sai da suka sake dawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ɗan uwanmu sun ji abin da ka bamu wato su ma suna yi karshen annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu ya zalika fadlullahi yutihi man yasha wato dukiya na fifiko da Allah yake fifita mutane falalan Allah ce yana ba wanda ya so kaga me yasa suka samu wannan matsayi dan sun yi aiki da dukiyarsu wajen bin Allah ba sun kama dukiya sun ɓoye ba ba sun tushe dukiya sun yi shiru ba ana kuka tare da su ana ƙin godewa Allah tare da su wannan wata ɗabi'a ce wadda yake ba ta da kyau kun ga Allah ya jarabe mu da rashin godiyan Allah a al'ummance da mun wannan al'ummar babban matsalar mu ma shine rashin godewa Allah an kinsa mana a cikin tunaninmu kaman dole ne kowa ya zama mai kuɗi alhalin Allah madaukakin sarki bai ma yi duniya haka ba Allah a cikin alkur'ani ya gaya mana ya fifita wasu akan wasu wasu ne Allah ya zana tun daga lokacin halitta za su yi kuɗi su kadai wasu kuma Allah ya zana za su zauna talaka shi yasa Allah madaukakin sarki ya sa a ringa ba da zakka saboda su wanda ya rubuta wa talaucin su ma su dan na samu abin lasawa ya ce a ringa sadaka ai wanda bai da shi ake ba sadaka ga sunan ayyuka da yawa ya sa a ringa ciyarwa wa an fi wa an fi ga suna a cikin alkur'ani ku ciyar ku ciyar duk wanda ka ji an ciyar da shi bai da shi ne kenan Allah madaukakin sarki a tsarinsa ya san cewa akwai wanda za su zauna ba su da shi kuma wallahi ba abin da za su yi daman arziki na Allah ne fabutagu inda Allah rizqa washkuruhu wa abuduhu me neman arziki kawai neme shi wajen Allah ku gode wa Allah kawai shine mai arziki shi yasa idan Allah ya nufe ka da arziki duk duniya ba mai hanawa idan ko bai baka ba duk duniya ba mai baka eh musulmi ya san wannan abin nashi ne kuma Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki ya rubuta arzikin bayi shekara dubu hamsin kafin a halitta annabi Adam shekara dubu hamsin kafin Allah ya halitta annabi Adam Allah ya rubuta abinda zaka kashe a cikin wannan rayuwa Allah ya rubuta abinda zaka samu salari za a baka sana'a za ka yi kasuwanci za ka yi kyauta za ka yi roƙo za ka yi sata za ka yi fashi za ka yi duka Allah maɗaukacin sarki ya gama da shi shi yasa duniya ta zama kaman kasan ne kawai ake bugawa shi yasa dan adam bai da abin yi sai dai addu'a ta roƙon Allah Allah ya sa mu dace eh Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإداعة المال rawahu muslim an samu wannan hadisi daga abi huraira yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki akwai wasu abubuwa guda uku yana son ku aikata su Allah yana son ya yarda ku aikata su kuma Allah yana son su sa'annan akwai wasu abubuwa guda uku Allah bai yarda ku aikata su ba baya son su wato Allah maɗaukakin sarki baya san su amma kuma wato da izininsa aka yi wato da da iradarsa da nufinsa saboda shi Allah maɗaukakin sarki da mai kyau da mara kyau ba za a yi ba sai ya yarda sai ya bari idan da shi yasa zaka ji ayin Qur'ani Allah yana cewa walau sha ala hadakum ajma'in inda Allah na so duk sai ya mai da ku musulmi kowa ba wani ko mutum da ya babu amma Allah madaukakin sarki sai ya nufi wasu abubuwa Allah ta nufe mu da alheri maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya yarje muku ku bauta masa kada ku yi tarayya da shi cikin wani abu wato shirka da Allah madaukakin sarki dirrinsi duk wahala kada musulmi yayi tarayya da Allah duk abin da zai samu ba mulki ba ba siyasa ba ba komai ba komai musulmi yayi hakuri duk abin da ya zama na tarayya da Allah ne wajen boka a musulmi kar ya ji idan ya hakuri rubutun Allah zai tabbata akan shi abinda Allah ya hukunta zai same shi duk da cewa kaddarar Allah idan mutum yayi haƙuri sai ya same ta ta hanya ta halal idan yaki haƙuri sai ya same ta ta hanya ta haram haka nan take kaman barawo idan yaki haƙuri sai je sata sai je ta wahala sai sato ya sato dubu goma da ƙirƙir to da zai kwanta a gida a wannan ranar wallahi sai ya samu dubu goma ai an gane wannan dubu goma da ya sata da zai kwanta a gida ranar an rubuta ta sai ya same ta tana cikin rubutu sai dai yanzu da ya gajen haƙuri ya same ta ta hanya mara kyau shi yasa zaka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata nema saboda ba ran da za ta mutu sai ta cimma sai ta ci abin da Allah ya rubuta mata maluma suna ba da kissar sayyidina Ali radiyallahu anhu dangane da wannan kadiya ta cewa duk abin da rai Allah ya rubuta a mutum in yayi hakuri ya samu ta halal in yayi hakuri ya je ya ci haram amma dai ita ce shikenan suna ba da kissar sa da yaji yayi tafiya yaji anguwa a cikin madina ya tafi da dokinsa da sirdinsa ya je wata anguwa ya tsaya yana so ya shiga cikin shinge sai wani mutum ya zo ya ci a sai dina ali ne sannin rai masa maraba yana neman da zai daura rike ce bari a rike shi mana a rike ma doki sai ya rike ya je kamar yana daurewa sai dina ali ya shiga ashe barawo ne sai ya sace sirdin doki ya dauke kawai sai ya daura doki ya tafi sai dana ali ya gama abin da zai ya fito yana da yan wasu dinarori a aljihunsa wasu na taya bakwai wasu na koma na wani suna arba'in ma ya ebo su akan idan ya zo wannan bawan Allah da ya rike masa doki zai ba shi ya ɗebo su haka a hannu kafin ma ya ƙara so kawai sai ya zo ya samu dokin san tsirara an sace sirri yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe mutumin da ya karbi wannan ba mutum ba mutumin kirki bane haka ya hau dokin tsirara ya tafi gida ba komai akan shi kudin da ke hannun sannan sai ya kira yaron gidan sai ce gashi maza ka je kasuwa ka so min sirri wani ya dauke min sirri yana zuwa kasuwa sai ya samu mutumin ya kawo sirri zai siyar suka yi ciniki da wannan kudin sai ya bashi sai ya karbi sirri sai ya koma wa sayyidina ali ya duba ya ce ai wannan sirri na ne yaya a wajen waka sai ya ce kaji kaji mutum kaza da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji ya ce ka gani ya ce ka ga mutane kenan yanzu mutumin nan da ka ba wannan kudin daman shi zan ba kyautansu shi zan ba yace kaga da yayi hakuri da yanzu ya je ya ci su ta halal yanzu gashi ya je zai ci su ta haram don Allah ya rubuta nashi ne gashi din su ne dai da yayi hakuri da man bashi za a kyauta to haka nan muke in mutum yayi hakuri duk abin da Allah ya zana zai samu idan kuma ya ji hakuri sai ya je shi ma kuma bai isa ya samu abin da Allah madaukakin sarki bai rubuta ba akwai hadisi na kudusi Allah madaukakin sarki ya lissafa abubuwa guda uku yace dan adam ka yadda da abin da na rubuta na rubuta maka wato na kaddara yace in ka yadda da shi na farko zaka huta na biyu zan kaunace ka na uku duk abin da na rubuta ma zaka samu yace idan ka kiyarda kuwa yace zan zaka sha wahala na farko kenan na biyu zan yi fushi da kai na uku kuma baka isa ka samu abin da ban rubuta ba haka mutum zaka ga yanzu zaka ga wani saboda neman kuɗi ko sallah baya yi wallahi kawai yana shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan kuma sai mutum ya je ya yi sallan sai ya dawo sai ya samu abin da ya fi nashi zira shi na sai mutum ya je ya yi sallan sai ya dawo sai ya samu ninkin ba ninki shi ya sa 'yan kasuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ce a rufe kasuwa ran juma'a kawai a yi haƙuri a rufe kasuwa ba Allah ba a masa wayo eh an ce akwai wasu 'yan kasuwa wannan kasuwa ke gaya musu cewa kaman a nan wuce market sai yake masallatan garin na juma'a ana sallah lokaci daban-daban to sai suka shirya yaran shago kai za ka je masallacin area kaza saboda suna sallah karfe daya kai za ka je masallaci area kaza suna sallah karfe biyu kai za ka je akwai masu biyu daya da rabi to aka kasa yaran ne zuwa masallacin karfe biyu su suna shago masu zuwa karfe daya a lokacin sun dawo sai kawai su karbi shago sai masu zuwa masallacin karfe biyu su kama hanya wannan ba kyau wannan yayi daidai da abin da yahudawa suka yi na magana asabar wanda Allah yake cewa laqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah ya ce kuna da kun san labarin waɗanda suka wuce gona da iri na kamun kifi rana asabar Allah ya ce ka a daina kamun kifi rana asabar suka ce shikenan mun daina amma sai suka zo suka kafa kungiya kungiya na kamun kifi koma sai su kafa ta ranar asabar su tsere nan su tsere nan kuma da yake jarabawa ce Allah ya ce kifin yana zuwa musu ran asabar kamar zai fito da kai amma an ba asabar ba babu sai an yi wahala to sai zo su kankare duk inda ya shiga ba inda zai gudu suna kallon shi ma sai mutum ya zo ya wuce sai an hana mu kamun kiwi a sabar Allah ya kai mu lahadi amma alhalin ya daɗe shi ba ya san ba inda zai bi ran lahadi sai ya zo ya kaga wannan da shi da wanda ya yi kamun kifi ran asabar ne bambancin su babu to Allah ba a yi masa haka kuma wannan ka'idan Allah madaukake sarki abin da yake ya ayi wallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bayt Allah ce ku bar kasuwanci ku bar shi ku bar shi to wannan kalmar ku bar shi haka ake san musulmi ya bari ka kulla shago ka tafi kasuwa ka tafi masallaci an idan da sallah dama Allah umarnin da ya bayar yace fa iza qudiyatis salatu فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون kaga sai mutum ya koma a bude shago amma wannan hikimar ba kyau kuma ba kamar yadda na faɗi ba ba abin da zai ƙara sai dai ƙara yi wa in yi wa Allah biyayya amma magana me zaka sayar me zaka samu yana nan zaka sayar kuma zaka samu Allah shi ne da Allah madaukakin sarki ya ce ku bauta mishi ya abinda ya yarda shi shine ku bauta mishi kada ku yi tarayya da shi cikin wani abu sa'annan abu na biyu da Allah yake so ku yi shine ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba kun ga kenan musulunci bai zo mana da rarrabuwa ba musulunci bai zo mana da kungiyoyi ba wallahi kawai mu ne muka shiga eh duk mu muka shiga duk kungiyar da muka shiga duk wanda ya shiga wata kungiya shi ya shiga kayansa Allah bai aike shi ba Allah bai sa shi ba umarnin Allah shine fala tamutunna illa wa antum muslimun eh kawai ku yi musulunci ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffa Allah ce ku shiga musulunci gaba daya inna dina inda Allahil islam da haka shi yasa dole ne a kula ma dai kun shiga kungiya ku tabbatar wata alheri kuke aikatawa wanda za ku yi wa Allah bayani me kuke yi ku tabbatar kuma abinda Allah ya hana to lalle kun kiyaye amma dai a sani uwa uba shi ne musulunci shi ya hada kowa shi ya sa musulmin ko ina dan uwa innamal mu'minuna ikhwa Allah ce duk mu'mine na duniya ba bambanci tsakanin musulmin Najeriya da musulmin China da musulmin India da musulmin ko ina duk ɗaya miki haka nan umarnin musulunci da haka dole ne mu ido riko da igiyan Allah kada mu rarraba kawuna Allah madaukakin sarki yayi dokaciya Allah madaukakin sarki ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu kai ku zama kaman wanda suka rarrabu su kama sabani wannan bai da kyau Allah ya kiyaye na uku kuma Allah madaukakin sarki wato na biyu a yi riko da igiyan Allah na uku kuma kada a rarraba kaga umarni guda biyu kenan sai ce to Allah madaukakin sarki ya ki muku abubuwa guda uku bai san ku aikata na farko Allah madaukakin sarki ya ki muku ku ringa kace nace shine kila waqal wato mutum yayi ta magana magana kan abinda bai shafe shi ba mutum ya zama BBC musulunci baya so shi hasali ma surutu gaba ɗaya musulunci baya so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kirga waɗanda yake ran tashi alkiyama suna nisa da shi a ciki yasa akwai masu surutu as-sarsarun masu surutu sai ta magana ta magana ta magana wanda duk yake surutu sai ya dinga ƙarya eh dama haka zai ta ƙarya ta faɗan magana ita cin naman mutane ta zagin mutane baki yana kaikayi dole sai ka faɗi abubuwa bai da kyau dama umarnin musulunci shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut wanda da yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin kiyama in zai yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alheri ko ya shiru shikenan kai shiru in kana son magana kai ta tasbihi mana kai ta azkar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kashi nan kai ta astaghfirullah astaghfirullah la haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir ga sunan ga sunan kai ta yi ko kai ta karatun alqur'ani to Allah madaukakin sarki baya son wato kace nace sa'annan Allah baya son yawan tambaya wannan yawan tambayan ta kowane bangare tambaya ma akan koda rayuwar mutane ne Allah baya so haka kawai wani zai zauna a wannan mai gidan naku kamar bai yana da kuɗi na kamar yana da kuɗi kamar bai da kuɗi kamar ya talauci kamar yayi hal yayi gici ba kyau mutum yana tambaya labarin gidan wani mutum labarin ilalin wani mutum labarin yaya mutumin yake in ya fita da rana ina yake zuwa in ya duk wannan musulunci ba so don musulunci ya ce min husnul islam al mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ya daga cikin kyawun musulunci mutum ya bar abin da ba ruwan shi ba ruwanka to kaga tambaya haka na cikin rayuwar mutane shi ma musulunci baya so sa'annan musulunci baya son mutum ya tambaya na roƙo mutum ya ringa roƙo musulunci baya son roƙo sai da dalili na islam roƙo bai da kyau idan mutum na roƙo ma haka kawai don kawai ya yi roƙo haram yake ci eh musulunci ya hana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi dayan ku ba zai gushe ba yana roko har sai ya zo nan tashi alkiyama fuskar sa babu nama eh ba kyau idan aka kawo a baka baka ka karba wannan Allah ne ya koro maka Allah ne ya kawo aka baka amma ka roka musulunci baya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa roko shi yasa alqur'ani yace ya hasibuhumul jahilu agniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙo suna da bukata amma sai su yi haƙuri su yi ta roƙon Allah kuma sai kaga Allah ya warware kuma ya sa gani gudunhullah kuma ya sa su bi aifuhullah idan mutum ya yi haƙuri sai kaga Allah madaukakin sarki ya wadata shi saboda abin na nashi to sai kuma roƙo akan karatu tambaya akan karatu duk yana ciki shi ma an hana in ba tambaya ta ilimi da zaka karu ba ba a san tambaya ta kure ba a san tambaya wadda ba ta da amfani wasu tambayan ka ga mutum yayi shi kanshi ba za ta amfane shi ba bare wanda aka tambaya bare kuma a ce ana yi ne dan a kure wanda ake tambaya wannan duka bai da kyau musulunci ya hana wajen bata dukiya da musa yi magana na farko shan taba na ciki wanda duk yake shan taba bata dukiya yake da wanda ya sai sigari ya kunna da wanda ya dauki naira nawa ake sayarwa na hawawa ne to nawa nawa ake sayarwa na kai a ranar da ita za to kama mutum ya dau naira hamsin ne ya kunna mata wuta wanda duk ya ce sigari ya sa mata wuta ba su da bambanci da mutumin da ya dau naira hamsin in naira hamsin ake tsira naira ɗari ba su da bambanci a wajen Allah da wanda ya kunna wa naira ɗari wuta ka san dai wanda ya kunna wa naira ɗari wuta ka san ya yi ba daidai ba ko to ta wajen barna almubazzaranci ɗaya suke karka zo ɓangaren lafiyar jiki wanda daman musulunci ya hana cewa kada mutum ya cutar da lafiyarsa Allah ya hana almubazzaranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura Allah ya hana almubazzaranci to kaga shi almubazzaranci da haka dole ne musulmi ya kiyaye wajen almubazzaranci akwai almubazzaranci wajen tufafi mata sun fi mata sun fi za ka ga mata saboda Allah ya mata kuɗi duk wata atamfa da ta fito sai ta siya kuma da yake masu kamfanin atamfar sun mai da sun mahaukata da wata da shekara ake canzawa yanzu dawo duk wata na eh duk wata kaga wannan rashin hankali kuma in ta sa a tamfar da ya fa ta gama da ita ba ta sake sha'awa a ganta da ita to wannan ina kai ka zo bautan Allah ne ko ka zo wannan asara yanzu kudin wannan a tamfar ba zai ta jira masa masallaci ba haka za ka gani to almubazzaranci ne bai da kyau ana son a yi kwalliya ana so a yado amma na hankali haka dan maza su ma suna yi akwai wanda zaka ga ya tara kaya shi kanshi bai san yawan su ba ba sawa ma yake ba saboda ba za su sawu ba akwai wanda zai tara kaya sabon kaya ne zai ajiye har ya sai ya mutu saboda wadata wani almubazzaranci to ka ba wani mana ka san wa wasu wani na ne yana yawo da riga ya gaggiya ka ba shi wanda ka sa ka bashi kai ka dau sabuwar amma wallahi zaka ga sabuwar riga a ajiye ta har ta mutu na gani da ido na wani bawan Allah Allah ji ganshi da ya rasu kayan shi ne na gado aka zo fitowa da shi wallahi sabuwar riga an ta kama sai yanda ka san ka kama me zan ce ne tishi kai tishi ma tana da garfi ga ta ɗazuga ga ta sabuwa amma in ka kama sai ta barbarshe saboda ta dade an ce akwai wanda ta yi shekara goma sha biyu a ajiye ta kaga mai amfanin su ka yi ta sadaka mana sadaka ta yi ta ba mutane sadaka za a biya ka ranar tashin algiyama shi yasa mutane su dinga sadakan kaya a dinga sadaka a tara su a tara su kuma ma mutum bai amfani su lalace ai bai da kyau in ka bayar sadaka za ka je lahira ka tarar da shi eh to Allah madaukakin sarki ya hana wato yawan tambaya ya kuma hana bata dukiya wannan sune abubuwa guda uku da Allah madaukakin sarki ya hana kuma baya so عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أبلى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإداءة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووعد البنات ومن إن وهات متفق عليه أسامونا حديث لقاء warad wanda yake yi wa sayyidina mujira rubutu yace sayyidina mujira ya ya mun shibta ya mun shibta wato ni nake rubuta yana fada littafi da ya rubutawa wato ya rubuta a zuwa zuwa muawiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan addu'a duk lokacin da ya idar da sallah ta farilla maza Allah yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la wato babu abu na abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya lahul mulku mulki yana hannunsa shine mai mulki walahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah shine abun godewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine mai iko akan komai Allahumma la mani'a lima adaita sai ce ya ubangiji babu wanda ya isa ya hana wanda ka bawa wanda duk ka bawa ba wanda ya isa ya hana shi sa'annan wala mu'di lima mana'ata sa'annan ba wanda zai ba wanda ka hana shi yasa zaka ga abun mamaki a cikin rayuwar nan tamu zaka ga dan uwa na mutum wani na jini wani yaya wani kani Allah ya masa wadata saboda Allah bai rubuta wa wani dan uwan shi kuma zai samu wani abu a wajensa ba sai kaga kawai ya dauki gaba da shi yana cewa duk duniya in kayan shi ne bana so kuma haka za ka tafiya sai ka nemi dalilin gaban ka rasa wani abu na shiriri ta ya ƙi yadda amma sai wani bako daga can wata ƙasa ya zo sai ya ya samu romo a jikinsa ya samu dukiya zama mai kuɗi a jikin ɗan uwan amma shi wannan shi fa ba wai ɗan uwan ne ya ƙi ba a'a shi ne bai yadda ba ya ƙi a shirya saboda akwai wata gaba tun shekara arba'in baya wata irin zaka ji magana kamar wasa cewa ya gaishe shi shekara arba'in ya ki amsawa ko ya masa wani abu shi kenan sai bindiga ba to in ka tsaya ka kalli wannan sai ka gane kawai ka san rubutu ne na Allah kawai bai da rabo ne bai da rabo kuma haka zai ta yi har a ƙare tunda ai da laifi yayi da shi ne zai in ya matso ya kore shi to yaƙi ana bin shi ana bin shi ni na san dan uwa da har zuwa ake ana ya tara limamai aka je aka ba shi haƙuri ya yi haƙuri ya ce sam in duk duniyar nan tashi ce baya so me yama sai ka ji abin da yamar abu ne kawai kai ka san kawai Allah ya rubuta dai bai da rabo na na dukiyar tashi kenan har ma aka ce masa ai to a musulunci duk mutumin da wani abu ya hada ku ka zo ka ce wane ya haƙuri ya ce ba zan yi ba ka ce a zo sun ya ce ba za a yi ba sai ka rabu da shi ko wajen Allah ba ka da laifi a to ya za ka yi da shi matsalar shi ne a ce kai ka yi fushi ka ƙi yadda a to an ce a zo a yi haƙuri ya ce ba zai yi ba to me za ka masa Allah ya san kayi naka ba kuma dalili ba da za ka yi ta mishi yana wulaƙanta ka a'a Allah ya san ka sauke nauyin da ya kamata ka yi shi kenan sai ka gyale shi ka gyale shi da mahaliccinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a ce Allah babu wanda zai hana wanda ka bawa babu wanda zai ba wanda ka hana sa'annan babu wanda wani matsayinsa zai yi amfani wato dukiyarsa ta zama ita ce ta cece shi ranar tashin alkiyama shine ma'anan walayan fa'uzul jadd min kaljad wani mai wadata wadatarsa ba za ta masa wani amfani ba dama Allah ya ga mana al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim rana ce wanda dukiya da yaya ba su da amfani sai wanda ya zo Allah da zuciya kubutacciya wanda ya bi Allah madaukakin sarki da haka matsayi a nan duniya matsayi yana da amfani yar dukiya tana da amfani tana sa a saurara a saurara wa mutum saboda dukiyarsa amma lahira ba ta sawa lahira kawai in ka ga an saurara mai dukiya to ya bi Allah shikenan ya bi abinda Allah ya ce amma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a yace Allah wato wadata ba ta da wani waje a wajenka dan mutum kawai dan wadatarsa ne a ce zo ka wuce a'a sai wanda ya bi Allah madaukakin sarki sa'annan ya rubutawa shi sayyidina Muawiya a cikin wannan mugira ya rubuta masa cewa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kace nace sa'annan ya hana bata dukiya ya hana yawan tambaya sa'annan ya hana asaba wa iyaye huququl walidain shine huququl ummahat an kawo ummahat ne dan rinjayarwa wato duka uwa da uba musulmi ya kiyaye haƙƙin uwa da uba kada a saba musu musulmi zai rike iyayen shi yadda ka san kana rike kwai ka san dai idan ka rike kwai to ba maganan kana da gaskiya na duk wata hanya da zaka yi kai ya bugu na duk wata hanya da karya wani abu idan tokare ka shi zaka bi to haka nan ake rike iyaye ba maganan kana da gaskiya duk wanda kaji yana da jima da iyayen shi wai yana ji yana da gaskiya wallahi bai san musulunci ba ai kai kawai baka da gaskiya sunanka baka da gaskiya komai gaskiyanka da haka kawai na farko ka hada su da addu'a kai ta addu'a Allah ya daidaita tsakaninku na biyu kuma ka kyautata musu ka kai matuka sa'annan kai laifi ka ba su haƙuri su ma laifi ka ba su haƙuri hakanan za ka rayu su ma laifi ka ba su haƙuri ka yi musu laifi ka ba su haƙuri wannan shi ne mutum sai ka ga ya gare da su lafiya ba abin da za ka yi Allah ya riga ya sa sun sha gabanka eh sun sha gabanka ta ko'ina da haka maganin su haƙuri maganin su lallami lallashi shi kenan ka huta kuma idan Allah ya raba ku da su lafiya shikenan sai ka sake jikinka duniya kan la ta yi kyau eh duk wanda ya samu ya rabu da iyayensa lafiya sai ya murna eh idan ya samu wato wato babban jari na shiga aljanna eh bin iyaye ibada ce kamar yadda saba musu duk ibadar mutum shi kuma yana cikin hasara Allah ya kiyaye yasa ba a biyo mata a saba wa iyaye dole ne mata ya su taya mazaje wajen biya iwa iyayensu biyayya ba a fifita mata akan uwa eh duk yanda duk matar da ta ja mijinta ya fifita ta akan mahaifiyarsa ta cuce shi ta cutar da shi ba wai kuma wai shi ya sha ba a ta dai cuce ta ta cuce ta ta cuce shi duk ta cuce su zo biyu dan ba za su sha ba amma a lallaba a samu a rabu lafiya shikenan wani abu wato wani abu a cikin yi wa iyaye biyayya wata hanya ce na yi wa 'ya'yanka tarbiya baka sani ba wallahi duk wanda ya dage wa iyayen shi biyayya to 'ya'yansu kowace iri da su sun masa biyayya Allah zai tankwara su sai sun bi shi domin abin da ya ce amma alkawari ne sannan in ya saba ta shi ma zai gani a ƙwariyar tuwansa haka na abin yake ina karanta kissar wani bawan Allah yana cikin abokan shi cikin abokan shi sai ɗansa ya zo ya yi masa magana baba bismillah suka ja gefe can ga abokan anan ba su an kara ba kawai sai suka ga ƙura na tashi ƙura ya ta murmushe uban ya buge yana duka suka zo a guje aka kwaje uban ana za a yi magana ya ce in ku bashi ku bashi yaya za ka ce ya ce ku bashi zai tafi yake musu bayani ya ce ai ta zo min da sauƙi ya ce kun ganin wajen a nan na maru babana nan wajen ce yanzu ya yi hankali ya ce ya san yana jiran sakamako to tun da ma ta ƙare a kan na a kan wannan yana ga kamar ya samu da sauƙi ya samu revenge mai sauƙi bai tsananta ba domin abin da yake tunani Allah ya san me za a marshi to kuma haka yake da haka dole ne musulmi ya bi iyayensa kuma ba magana wai ka girma ba maganan shekaru in ka kai shekara dubu a duniya iyayenka iyayenka ne eh ba maganan wani shekaru ba magan ba ruwan iyayenka da wani mukaminka eh ko kai ne shugaban kasa iyayenka iyayenka ne da ka ka tsaya a matsayin nan nasu ka lallaba su shikenan Allah madaukakin sarki ya sa ku umarnin Allah ne wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyya sai ce wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu in kaga mutum ya kyautata iyaye shi kuma zai ga alheri duk wanda ya kyautata iyayensa kowaye sai ya ga alheri kowani irin mutum sai kaga Allah ya masa sakamako haka nan in ya munana musu abun ba kyau Allah ya kiyaye sai ya umarni da cewa a kiyaye saba wa iyaye sannan ya hana binne yaya mata wannan wata al'ada ce wadda larabawa suke yi wa'adul banat idan suka haifi yaya mata alqur'ani ya ba mu labari wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka bawa la qurayshawa larabawa labarin cewa matarsa ta haifi ya mace to sai ka ga fuskarsa ta yana cikin ɓacin rai cikin damuwa yana jin kunya ma akan abin da aka gaya masa yana tunanin ya rike ta ne haka cikin kaskanci da kunya ko kuma ya je kawai ya rufe ta a cikin ƙasa Allah ya ce tir da abin da suke aikatawa to haka suke yi kuma haka suka yi tabin na yayaye shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa izal maudatu su'ilat bi ayi zambin qutilat dan taji alqiyama wanda aka binne da rai Allah zai tare ita tambaye ta ta me tai haka wani laifi tai aka binne ta wani ya taba ba sayyidina Umar labarin abin da yayi da yarsa wanda yake cewa da ba dan musulunci ya riga ya ya fi abin da aka yi kafin shi ba ya ce da sai na ma azaba saboda abin akwai tausayi ya ba shi labarin yadda yarsa take masa biyayya take yake take tausaya masa amma a shi ya je zai binne ta ne kuma haka aka yi ya ya tura ta tana jin kukanta ya zuwa mata kasa ya mata kabari da nan to haka suke yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan cewa su daina wannan muguwar dabi'a wa man in ya hana su su hana abinda musulunci ya hana ya ce su bayar duk wani abin da ka sani musulunci ya ce ka bada to ka bada shi wahati ya hana su su karɓi duk abin da musulunci ya hana a karɓa akwai hana-hanan musulunci kan kada musulmi ya karɓi wasu abubuwa to duk wannan abin musulunci lalle ya hana kada a karɓa kuma kada a bada abin da musulunci kada hana abinda musulunci ya ce a bada kada a bayar da musulunci abinda musulunci ya ya hana wannan shine karshen babu alhamdulillah wa alaikum salam na'am yayi tambaya guda biyu kaga na manta ta farko maganan daidaita yaya yace kai ne kake da yaya wannan kayaye shi kaman kayaye shi go amar aure yana oh to wai ma ka gaddara amar aure yana sana'a ma na ba shi ne yayawa ba shi yana nima da dukiyarsa waɗannan kuma suna gida tare da kai suna makaranta to cewa in ka tashi kyauta har da shi har da shi har da shi har da shi ai an gane na har da shi har da shi yana nan a ɗanka albashi in ka ba shi kyauta sai ya ba wa ƙannansa wajen haƙi na ciyarwa idan ɗa ya samu wadata shi kenan yana iya ci da kanshi ba sai uba ya ciye da shi ba idan uba ya talauce daman haƙi ne daman ɗaya ci da shi shi ma uban amma duk abin da yake na kyauta na kyauta to ba a duba yaro yana da shi ko bai da shi ittaqullaha wa adlu baina auladikum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ya hada ko siyara maluma da suka yi sharhin hadisin wanda ya dauko bawa zai bawa dan shi daya duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka tattaba shi ai bai tambaya a dan bai da shine ka bashi dan sauran suna da shine baka basu ba manzo Allah kawai sallallahu alaihi wasallam tambayar sa yi shin duk ƴaƴanka ka basu irin wannan bawa yace a'a shi kadai na ba sai manzo Allah yace a ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku duka ƴaƴanku saka shi ma a bashi yawa maganan binne ya'ya mata yace mutum ne yake da mata ta haifi ya mace baya so sai ta sake daukan ciki aka duba aka ga ya mace yace wai ta zubar da ciki ta je ya kasa zubuwa ya sake ta saboda wannan ya ya ya cikatta tirin alzalimi kuma banda ma rashin adalci wane ne ya sa macen ba shi ya kamata a wa fada ba in har ita ce ta kawo macen shi me yasa bai sa namijin ba ba shi ne mijin ba kaga wannan zalunci ne zunzurutun zalunci ne kuma fada ne da Allah kuma ya jira sakamakonsa eh ba kyau shi hasali abin da ya shafi ƴaƴa jama'a duk wanda Allah ya baka ka karba kawai ka roki Allah ya sanya masa albarka Allah ya sanya ya zama alheri kar ka tsaya kana zabi baka san me zaka zabo ba babu wanda ya fi wani alheri saboda ba mai samun alheri sai wanda Allah ya bashi alheri ai ba mai albarka sai wanda Allah ya bashi albarka in maza ne maza nawa suka yi sanadiyar halakan iyayensu ba kwanan nan ko zariya ne ko kaduna a yadda a rediyo ana ji yaro saboda naira nawa ne ya kashe babansa dubu biyu naira dubu biyu ya kashe babansa ka gaya min menene amfanin aihuwan wannan ba garama karka aihu ba ka yi zaman ka ba ka aihu kowa ba da haka dan adam ya ba da ƙarfi wajen roƙon Allah Allah ya masa zaɓi mafi alheri idan mata ne Allah ya baka ka roki Allah Allah ya tsare masu Allah ya baka abin da zaka ci da su Allah ya sa ya raya ka kai auren su shikenan ka huta amma tsayawa ta kai zaka wa kanka ba abin da muke wa kanmu Allah ya babu Allah ya shirye da mu na'am alaikum salam na'am yace dangane da rufe kasuwa shi ya hada hada office office tunda ba naka bane na gwamnati ne amma inda zaka kana da kamfani naka wanda zaka iya cewa a rufe a rufe da sai na ce ma ka rufe aje ai sallah a dawo da fa alheri amma sai abin da kake da iko naka ne wanda kake da iko akan shi amma office gwamnati ai baka da iko akan shi kai ne dai zaka nemi izini ka je sallah na iyaka abin da zaka iya yi kenan amma wanda kake a ce zaka iya cewa daga karfe daya misali ko karfe biyu da rabi sai karfe biyu a dawo wasu suna yi ai kuma ba komai wato kwarzanta juma'an ne nuna muhimmancin juma'an ne kuma haka ya kamata musulmi ya yi musulmi ya ringa girmama ranar juma'a musulmi ya ringa kwalliya ranar juma'a akwai wasu za ka ga janwai ko wadata za ka gansu da ran alamin da ran juma'a su ɗaya ne wannan kuskure ne ka yi ƙoƙari ko da da wani abu ka ringa tuna yau juma'a ka samu wani abu na musamman duk wadatarka yau juma'a ne ai an gane hausar wani ado da kake yi cewa yau juma'a kafar janta juma'a saboda za ka haɗu da sakamako akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ranar tashin alkiyama juma'a za ta zo filin tashin alkiyama ta taba kwalliya kamar amarya haka za ta zo filin tashin alkiyama duk waɗanda suke adoran juma'a za ta kwashe su zuwa aljanna duk masu kwalliya har a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai shiga wannan tawaga yace illa almu'azzinun almuhtasabun yace sai dai masu kiran sallah don Allah wanda ba a biyan su kuma za su shiga wannan tawaga sai aljanna za ku kwaje ka a kiyama ta ka tafi aljanna fa an gama da hisabin ka kenan ka huta da haka duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi wanda kake da iko ka nuna yau juma'a ka yi eh ka kwarzanta ta ka nuna muhimmancinta iyayenmu da haka suke yi ko a kasuwa in ka zo kasuwa ka gane ko yaran shago za su gane yau juma'a wani ya manta da ya ga alhaji ya san yau juma'a zai yi wata shiga haka dai wata ko da ba wani magana tsada a yana da wani ko dan rawani ko dai wani abu dai dan an ganshi an gane cewa yau juma'a shi ne ce office ai ba ruwanka da kulle shi tunda ba naka bane ha'a duk inda ka je kai juma'a in ka je kai juma'a masallaci da ake karfe 1 shikenan ka sauke nauyin da Allah ya dora ma in ka je kai a daya da rabi ka sauke nauyi in ka je a na karfe 2 ka sauke nauyi ba ka da damuwa eh wallahi ala lokacin da aka kiran sallah na farko ai kiran sallah shi yasa juma'a take da kiran sallah biyu ai kiran sallan farkon ba lokacin sallah ne yayi ba sanarwa ne cewa don mai shiri zai je yi wankan juma'a misali ya shirya ya je yi wankan juma'a zai ke don mu samu sauki da yawa ana wankan juma'a da safe ne na amma iyayenmu sha biyu suke zuwa gida su yi wankan juma'a eh sai wankan juma'a dan na wanka ne na juma'a masu tafiya da masallaci da sassafe iyayenmu daman ga an yi asuba kuma kowanne yayi in kai wanka da safe saboda daman maganar da maluma suka yi akan shin wankan juma'a ma akan wa yake wace ne yake zamowa wato a yi shi akwai wanda suka ce daga fitowar alfijir kaga shikenan in dai alfijir ya fito kai wankan juma'a shikenan ko wanda suka ce a sai sai rana ta yi zawali ana wanka ne sabanin shine ana wanka ne don ranar juma'a ko ana wanka ne don sallar juma'a a wankan soso mai hada wankan soso wankan soso ba wankan wankan soso wankan jin daɗi ne wankan juma'a wanka ne na ibada irin yadda ake wankan janaba haka ake wankan juma'a wallahu alam sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عليت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين